Yeah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأصل والزمان اللهم فداك muna farkon ali imrana za mu tashi daga aya ta 18 shahidan lahu annahu la ilaha illa hu shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ya yi shaida cewa babu ubangiji in ba shi ba allah subhanahu ta'ala da zatinsa ya yi shaida ga zatinsa cewa shi ne kadai ubangiji ba wani ubangiji in ba shi ba yana cewa kan manzarama shi ma ya yi makansa shaida da rasala wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida akan la ilaha illahu babu ubangijin ba Allah wa ulul ilmi ma'abuta ilmi su ma sun wannan shaida su ma sun shaida babu wani ubangiji in ba Allah ba ka'iman bilkis yana komawa ya zuwa ga shi allah ɗin shi tsayayye da adalci shi allah ta'ala wanda kuke babu wani ubangiji in ba shi ba tsayayye yake da adalci la'ila ya lahu babu wani ubangiji in ba shi ba ƙarfafa magana abin da ake yi al'azizul hakim buwayi manan azizu shine wanda ya ainihin ya gagara wato ba abin da ya fi karfinsa ke ba abin da ya fi karfinsa alhakim kuma gwani wato kullum allah ta'ala kan gwamma waɗannan azizun da hakim saboda aziz yana da iko kanku yana iya kuma yana iya kuma duk abin da ya ga dama yana yi to a lokaci guda kuma shi hakim duk abin da yake kuma yana ɗora shi akan hikima ne bayan da kasamtar yana da iko kai mun komi sai wani abin da ba hikima ba ila shi ne ubangiji mun ci ci masa ubangiji shi ne wanda ya cancanci a bauta shi ke da sifan uluhiyya shi kadai ya cancanci a bauta shi ne kawai ubangiji na ma wayansu abuwa wayansu ana ce musu iyayen giji ana ce ma wani ila amma dai ba wani ila in ba Allah an ɗauki sifa ne wanda ba wanda ya cancanta sai shi aka ba wani amma hakikatan akwai wani ubangiji babu babu ila kalmar ila ba a amfani da ita sai a abin bauta ana amfani da kalmar rab ga mutum ana yi cewa rabbul manzil amma ba a cewa ilahul manzil kuma abin bawa mutum yakan je sayo bawa a kasuwa sai a ce mashi shine rabbul din bawa amma ba a ce mashi ilahu din bawa don shi ila abin bauta ne bauta wanda ake hakikatan wanda ake ubangiji shi kadai to waɗanda suka ɗauki sifan uluhiya suka ba wani sun ɗauki sun zo da babban alamar ko suka bauta ma wani wani ba Allah domin Allah shaida ne akan cewa babu wani ubangiji ba shi shi ne akwai akwai wata tambaya ciki da wani ya zo da shi yana kisar a wani wuri ba zan kawo shi da tsoba a ciki amma a ciki yake tambayin cewa akwai wani abin da Allah bai sani ba to wanda aka tambaya sai ya ce akwai wani abin da bai sani Allah bai sani ba to amma da aka tambaya Amir Umar sai ce na akwai abin da Allah bai sani ce wani bai san yana da shiriki Allah bai san akwai wani ubangiji ba banda shi tambaya Allah ya san wani ubangiji banda shi to ka gani to kaga akwai abin da Allah bai sani bige ba ba abin da bai sani ba na gajiyawa saboda rashin ilimi a'a na san cewa shi bai san akwai wani ubangiji ba shi amma wasu mutane sun yi itirafi da cewa akwai wani ubangiji to duk wanda ya ce akwai wani ubangiji ba Allah ba kaga ya halaka dangane da ulul ilmi din nan suwa ne ne ulul ilmi waɗanda suka yi su ma suka yi wannan shaida ne mala'iku mun sani Allah ya shaida ga kansa mala'iku sama sun shaida mala'iku cikin mala'iku ga cikaf ɗinsu ba wani mala'iki ko guda ɗaya da da ya yi shaidan ubangijiyantaka ga wani Allah babu duk cikan mala'iku gaba ɗayansu mu'minai ne ɗari bisa ɗarinsu akwai kafiri a cikin mala'iku amsa ko guda ɗaya ko guda ɗaya to mutane fa duk mutane ma sun shaida da la'ila illahu to sai aka ce ulul ilmi ulul ilmi ne kawai suka shaida da la'ila illahu a cikin mutane ke to su wane ne ulul ilmi don da yawan mafi yawan mutane gaskiya ba su shaida da cewa akwai ba su shaida a kan cewa ba wani ubangiji ba Allah mafi yawan mutane wala yi minu a kasaruhun billahi illahun mashir ko sun ce akwai Allah sai sun gwama shi da wannan aka zo imanin sai sun gwama da wani sai sun a wajen ibada kam nan inda za ka ce masu waya halicci sama da sama ƙasa za su ce maka Allah ne da za ka ce masu waya halicci ku za su ce Allah ne wala ce waye la ci kowa da komai za su ce Allah ne waye mai iko kan komai za su ce Allah to waye ya cancanta abota waye waye ya cancanta shi kada abota masa to annan ne fa sai sun ce sai sun yi guna guna to eh to amma ka san ko shi Allah ba to za su bauta mu wani ba shi bace to sai su koma annan ne fa ake samu to ulul ilm fa ulul ilm su sun shaida la ilaha illallah to su wane ne ulul ilm suwa ne ne ulil ilmi wanda su ma suka shaida la la ilaha illahu a cikin tafsirin ayashi daga imam bakir ya ce ainihin ulul ilmi din nan su ne al'ambiya'u wal ausiya'u su ne kuma ya sifata da wahum kayyamu bilkist su ne masu tsayawa da adalci ana cewa ainihin kaiman bilkis yana komawa ga allah ne yana cewa yana komawa ga su ulul ilmi su ne makaiman bilkis masu tsayawa da adalci al'ambiya wal asya wa hum qayyamu bil qist qist shine adal dama mu da Hausa haka muke cewa adal din larabci ne amma mun ci an ce qist mu sai mu ci mishi adalci adal adal da qist da daya da arabiya ne to kaga kenan al'ambiya wal ausiya su ba wata tantama su ma sun shaida la ilaha illallah la ilaha illallah a cikin kamalar dini wata mamun ni'ima da isnadinsa daga yayi zuwa muhammad bin usman al'umari kudus su ɗaya daga cikin sufara ɗin khas na imam sahib al zama to ya ce لما ولد الخلف المهدي صلوات الله عليه سطع نور من فوق رأسه إلى أنان السماء ثم سقط الوجه ساجدا لربه تعالى ذكره ثم رفع رأسه وهو يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هيا ذاك الجمال وتوجه عند أكاي في خلف المهدي صاحب الأسر والزمان أجل الله فرجه له ainihin haske ya bazu tun daga kansa tun daga birbishin kansa har ya zuwa tsoron ruwan sama sannan sai ya surma ya yi sujada ga ubangijinsa ta ala zikiru sannan sai ya daga kansa sama shi bayan haihuwansa sai aka ji ya ce shahidan lafa annabu la'ala ya zuwa ƙarshen aya a cikin usulul kafi cikin irin wannan da hadisi mai tsawo yana ambaton haihuwan a'imma salawatullahi alaihim ajma'in ruwaya mai tsawo daga abi abdullahi alaihi salam yana ambaton duk haihuwa maulidin kowane imami a ciki yana cewa wa idza waqa min batni ummihi wa qawada an yadayhi ala al-ard duk lokacin da aka haifi imami ke in ya sauko daga in ya fito daga cikin uwarsa zai fito yana mai tsora hannuwansa akan ƙasa rafi'ar ra'asahu ila sama yana daga an kansa zuwa sama to sai to me ma'anan sa hannunsa a ƙasa yace fa amma wad'u yadayhi alal ardi fa innahu yaqbidu kullu ilmin lillahi anzalahu min as-sama'i ila al-ard yace to dora hannun nan nasa a ƙasa yana ɗebo yana yana rike yana riko ne da dukkanin ilmin muka wanda Allah ta'ala ya saukar daga sama zuwa ƙasa wa amma rafuhu ra'sahu ila samai fa inna fa inna mana munadiyan yunadi bihi min budnan al-arsh min qibal rabb al-izzati min al-ufuq al-ala bismihi wa ismi abihi yace kuma daga kansa saman nan da yakan yi mai kira ne zai kira shi daga sama daga ainihin tsatsakin al'arshi ta kira daga daga bangaren ubangijinsa rabbil izzati da da a kira shi da sunansa da sunan babansa zai zai ji ana ce masa ya wani dan wani sannan sai ya ce ya fulan bin fulan isbut tathbut wato wannan muryar da ya zai ji kenan Allah ta'ala yana magana shi tabbata tabbata daram za a tabbatar da kai tabbata za ka tabbatu ke fali azimi ma halaktu anta sifwati min halaki na rantse da girman abin da na halitta kai zaɓaɓɓe na ne a cikin halitta ta kaga wato allah ta'ala ke magana da shi ke laka waliman tawallaka aujabtu rahmati ga gare ka da wanda ya mika wulaya gare ka na wajabta rahmata wa manatu jinani kuma na bashi aljanna algidajen aljanna wa halaltu jiwari kuma na halatta mashi jiwari da kusanci da nake thumma wa izzati wa jalali la usliyanna man adaka ashadda azabi kuma na rantse da izzata da jalalata zan kona duk wanda ya gaba da kai da mafi tsananin azabata wa in wasitu alaihi fi duniyaya min sa'ati rizqi ko da ko na yarwata masa a duniya ta da yawan arziki wato ko da na azurta shi a nan duniya to amma zan kona shi da azaban da babu kamansa faidan qadar sautu sautul munadi ajabahu wa huwa da an yadayhi rafi ar rasu wa sama to bayan wannan sautin da ya ji ya gama magana da ake masa sai shi kuma ya daga hannuwansa zuwa sama ya ce shahidar lahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim kowane imami fa idza qala dhalika ata'u Allahu al-ilma al-awwal wa ilma al-akhir in ya faɗi wannan kalma sai Allah ya bashi ilmin na farko da na ƙarshe wasu ta haka ziyadatar ruhi fi lailatul qadr sannan kuma ya cancanci ƙarin ruhu ta nazarin mala'ikatu alai ta nazarin mala'ikatu da lailatul qadr wa ruhu fiha bi idin rabbihim to ainihin suna sauka ne ga ga imamin zamani da ruhu yana zuwa gare shi to ainihin kuma sai ya karfafa shi da ruhu hadisi na da tsawo a cikin usulul kafi juz'i na ɗaya shafi 386 wannan yankin da ya shafi ainihin shahidar lahu da ne kawai muka karanta mutum yana da bukatar ya je duba hadisin zai ganshi da tsawonsa cewa ainihin duk imami yana zuwa da wannan alkawari a cikin majma'ar bayan shi ma imam ja'far sadiq ya roto daga babansa da daga iyayensa daga annabi sallallahu alaihi wa ya ce lamma arada allahu azza wa jalla an yunazzila fatihatul kitab ko an yunzila fatihatul kitab wannan sun mun karanta wannan hadisin a yayin da muke karanta fatiha da ayatul kursi to shi ma tun da yake hadda wannan shaidar lahu ayoyi kaman guda uku ne da fatiha da ayatul kursi da shaidar lahu da hudu kai da kullu lahu malikal mulk to ina ayoyi yayin da Allah ya so ya saukar da su sai suka je suka ɗamfaru da al'arshi ba wani shamaki tsakaninsu da Allah suka ce ya rabbi za ka saukar da mu gidajen zunubai za ka saukar da mu zuwa wanda ke saba maka alhali mu muna ɗamfare da mahallin tsarki wa nahanu mu'allaqatun bid-duhur wal qurs yadda muke nan wa'in nan ayyuwa wato ciki har da shahidar lawa a cikin to idan za ka saukar da gidan zunubi kuma gidan zunubi gidan mutanen da suke saba za suke saba maka wakala sai allah azza wa jalla ya ce ma wa'in nan ayoyin da fatiha da ayatul kursi da shahidar lahu da kullu lahu ma malikul sai ya ce da su wa izzati wa jalali ma min abdin qara'a kunna fi dubur kulli salatin illa illa askantu haziratul quds ala ma kana fi na rantse da izzata da jalalata ba wani bawan da zai karanta ku bayan kowace sallah face na zaunar da shi farfajiyan tsarki alama kanafi bisa abin da ya kasance a ciki da wato da duk- duk abin da ɗaukakan da ke ciki ke wa illa nazartu ilaihi bi aini almaknuna kuma rantsuwa ne wato illa nazartu wato ci gaba da cewa sai kuma na na na na na na, na dube shi da idanuna makanuniya fi kulli yawmin sab'ati sa- sab'ina nazar sai na dube shi da idaniya ta makanuniya kallo saba'in wato sai- sai- sai na kalle shi sau saba'in kowace rana wa illa qadaitu lahu fi kulli yawmin sab'ina hajatan adna hal maghfira kuma kowace rana sai na biya masa bukatu saba'in mafi karancin sa- bukatun wato in ka jera na ɗaya na biyu na uku na hudu bisa fifiko to mafi karancin bukatan ga- gafarta masa zunubansa aki to sauran 69 kuma ba kaga sun wuce ne ke wa illa azantuhu min aztuhu wa illa aztuhu min kulli adu kuma sai na ka- katange shi na kare shi daga dukkan maki wa nasartuhu alai in bashi nasara akan maki wala yamna'uhu dukhulul jannati illa an yamut ba abinda zai hana shiga aljanna sai dai ya mutu sai mutuwa kawai tsakanin shi da aljanna mutuwa in mutum zai karanta wa'annan kenan duk sallah wannan abin ya dauke mic din ya dauke ba wani lokaci wasu mutane sukan bi ta kan waya ne su taka wayan ta dauke mai yawa kuma akan hanya ne ko wani ya biya taka shi kenan yau ya goce ko kuma a nan ne ban sani I- a- a nan yake gocewa ko kuwa Allah ya sauki ba ya yi ha yanzu tulle bai Allah ya sauki ba wireless ne don shi wayar din tunda yana ba da matsala ba wireless to a haɗa duka biyu mana in wannan bayi sai wannan yi shi kenan a yi wani lokaci wato in mutum ya karanta waɗannan bayan kowace sallah maktuba kenan hamsu salawat ya karanta fatiha da ayatul kursi da shahidar lahu da kulillahu mamalikal mulk ma'aisar hada wannan abu da sauki kuma Allah ta wa'annan ayoyin da su suka suka nemi tsarin Allah kar a sauko da su duniyan nan su gidan zunubi sai Allah ta'ala ce to duk wanda ya karanta ko bayan kowace sallah na rantse da izzata da jalalata zan s- saukar da shi farfajiyan tsarki da duk abin da ke ciki sannan kuma zan dube shi ko- kowace rana zan z- z- da duba ta musamman sau saba'in sannan zan biya masu kowace rana bukata saba'in mafi karancin ta gafara sannan kuma zan ki- zan kiyashe shi duk maki zan ba shi nasara akan maƙiyinsa kuma ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa to tun farko mun ce a tafsirin ayashi ya fi ce wannan anbiya da ausiya su ne ulil ilm a- a dunkule wannan a warware ga tafsi daga ruwaya din daga jabir ya ce na tambayi a ba ja'far alaihi salam dangane da wannan aya shahidan lahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulil ilmi qa'iman bil haqq, la ilaha illahu al azizul hakim sai abu ja'far alaihi salam ya ce شهد الله أنه لا إله إلا هو فإنه تبارك وتعالى يشهد بحال نفسه الله تعالى أنا شهد كنسا وهو كما قال كما يدي شهد amma inda ya ce wal mala'ikatu fa innahu akramal mala'ika bit taslimi lahu bi ya ya kar ya karama mala'iku da sallama komai ya zuwa gare shi wa sadaqu wa shahidu kama shahidu nafsi su ma sun gazgata sun shaida kaman ya shaida kansa wa ma qawluhu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti to fa inna ulul ilmi al anbiya wal asya wa hum ayyam bil qist ko qiyam bil qist wal qistu al adl fi zahir wal adl fi batin yace wal adl bil batin amirul mu'minin to qist qaiman bil qist din nan zahirin ma'anan qist adalci don ko kowace kalma tana da zahar da bata to amma dalilin ma'anan qist qist kuma amirul mu'minin qaiman bil qist qist anan fassara baɗi ne qist amirul mu'minin alaihi salam a tafsirin ummi da tafsirin ayashi ne afuwa da ruwayan marzaban ummi shi ya ruwaito ya ce na tambayi abul hassan alaihi salam dangane da wannan ayan sai ya ce huwal imam wato dole ilmi ka'iman sai ce huwal imam imam imami kenan masu ne muktasar basairar darajat ya karwaya ruwaya da yake cewa ya kawo isnadi mai tsawo daga abdulmalik bin atta ya ce na ji abu ja'far alaihi salam yana cewa na hannu ulul zikir na hannu ulul ilm wa inda na haram wal halal ya ce mu ne ahalul zikir ba an ce a fasalu ahlul zikr in kuntum la ta'lamuna ba to mutane ba su san su ai ahlul zikr ba ahlul zikr ba su ne ustazai ba da shek shek da daftar daftar to ba su ne ulul ilmi ba ba su ne ahlul zikir ba aka ce fasalu ahlul zikri da suka tashi sai suka tambayi kowa banda ahlul zikiri kowa ya gaya musu maganar ma'anar addini amma ba su tambayi adal zikir ɗin to an na lahu mutanawush ina so ina samun ina so ina samun to ne sun sai wajen musu ne ba adal zikir na ga wani wani wani shiri ana yi a talabishin wai sunan shirin fasalu adal zikir wani ya zauna da ɗan kwalinsa sai a buga waya ya tambaya sai ce kaza ne abin da kai ce wato shi ne arziki jirgin abin dariya shi kenan shi bai san basu ma'anar ahalar zikir ba to ahalar zikir to shi ga nan shi abu ja'far alaihi salam yana cewa mu ne ahalar zikir na hannu ko yana koyon cewa mu ne kuma ulul ilm mu ya ce kuma inda na haram wal halal a wajenmu ne haram da halal suke haka muke muke faɗan hukunci ke kaga ba ba kaga ulul ilmi dinnan kaga anan ya nuna qa'iman bil qist dinnan yana nufin ainihin wasu ayyanannun mutane an fahimta ai shi yau da dai ruwayoyin da waya amma duk ma'anan guda ne ba irin daraja akwai cikin irin wannan daga abul hassan alaihissalam ya ce alal a'immati min al-fara'id ma laysa ala shi'ati wa ala shi'atina ma amrahumullah ma laysa alaina inna alaihim an yas'alu ay an yas'aluna sannan ce wa ulul ilmi qa'imun bil qist al imam nan yana cewa ainihin alal a'immati min al fara'id ma laysa ala shi'ati akwai waɗansu faralloli wanda suka hau kan a'imma wanda ba su kawo kan magoya bayan su mabiyansu ba wato wa- wajibi ne a kan haƙƙin imami ba ba- amma ba a kan magi- ma- mabiyansa ba. Waji- wa- wajibin imami ne kawai shi to kuma ya ce wa ala shi'atina ma amarahumullah ma laisa alaina akwai kuma abinda ya tsora ma ma- mabiyanmu shi'atuna kalmar da zai ta shahara ana ce shi'a shi'a to akwai mago- magoya- magoya ba mu kuma an tsora masu wani abin da mu ba a tsora mana ba sai ya faɗa ya ma warware wannan inna alaihim an yas'aluna abu abin da ya hau kansu ne su tambaye mu to kun ga to su a yi ma kuma a- an tsara musu tambayi shi'a shi bagoya ba su yawwa su magoya mabiyansu mai za su yi za su tambaye su hukumci mai za a yi mai za a yi su kuma su gaya musu To, su kuma a kaga wannan abin da aka- aka- aka tsora ma aka tsora masu su a yin makiyar wanda ba a tsora ma eh, waɗannan ba kuma wannan abin da aka tsora ma wannan ba a tsora ma wannan ba wannan shi ya- ya ya- wa- kai kai naka ka karɓi addini wajen su ka aikata su kuma su aikata addini su gaya maka addini wannan wan- wannan a baya ne wani suka ɗauka suka yafa ma kansu sai suka ɓadda al'umma da suka ɗauka suka yafa ma kansu su a a tambaye su addini su faɗa sai suka faɗi wani abu daban sai suka kawo ra'ayinsu nan kuma shi kuma a tafsirin ayashi da da isnadinsa ya ɗaukaka shi haye zuwa sa'id bin jubair ya ce kana alal ka'abati salatu ma'a wasu tuna sanaman da kulle hayyin min aya'il arab alwahid وإثنان فلما نزل هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى قول حرت الأصنام في الكعبة السجدة يتي ainihin a Ka'aba akwai gumaka 360 ko ko ko kowace kowace kabila tana da gum- gumakanta ko ɗaya ko biyu wato ko fiye ke ɗaya ko fiye da ɗaya wato kowace kowace kabila da aka jimla ta su dai gumakan su kabila su wani gawan su wani har da aka hada dai gunki dai 360 to yanda aka yanda aka saukar da wa- wa'annan wannan aya shahidan lahu sai aka yi gumakan sun sulme suna sujada to wannan wannan duk mutum ya fahimci ulul ilmi qa'iman bil qist dinnan ba yana nufin kowa da kowa ne wanda ya wanda ya ce wanda aka ce mashi mai ima- malam ba ko kuma wanda ya ce na yi imani ba tsayawa da qist dinnan akan wannan eh, wan- wannan shahada din wanda Allah ya yi makansa mala'iku ma suka yi to so so so- sai ulul ilmi qa'iman bil qist waɗannan kuma ayyanannun mutane in ka bi irin waɗannan mutane ne za ka shirya in kuma ka ɗauka kai ma'arul ilmi ɗin ne kai ma ƙa'iman bilkis ne to shi kenan kuma dai ka halaka ka halaka إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآية الله فإن لها سريع الحساب الدين أوجن الله شيني مسلمش إن الدين عند الله الإسلام الدين أوجن الله شيني الإسلام tambaya a Allah ta'ala yana da addinai guda nawa ne tambaya ad- addini wanda akan bi aje ya zuwa ga Allah guda nawa ne guda ɗaya ne ranka ko yana da addinai mun kasa yanzu ana cewa kamar nan ƙasa an ce wa mu ƙasa ce mai addinai wadda suna cewa ba ruwanta da addini secular ba ruwanta da addini to daga baya aka samu wani shugaban mulkin soja ya ce a wannan kuskure ne ba ba ruwanta da addini ba ne tana da addinai ne to mu in aka yi kwaɗan addini a ci lafiya ba da mu ba ka in aka yi kwaɗan addini to maciya su ci lafiya ban da mu Allah ta'ala yana da addinai Allah ta'ala wanda ya halicci sama da ƙasa ya aiko annabawa sai ya aiko su da addinai kusan mutane yanzu suna cewa ad- wai, a- a- um, um, di- suna kalmo- wa'insu, eh, kam- kalmomi da suka kirkiro su yanzu suna ta amfani da su kamar su ce diyanatu samawiya wannan dai su zantutukan su ne yanzu mustalahat irin nasu wanda sukan ce ko ko ko um, addinan ibrahim suna cewa ainihin addinan ibrahim wato addinan eh, eh, yahudu da nasara da musulmi amma yana tsammanin kila musulmi suke yin wannan ko kila su sauran ba su itirafi da da kasantuwan wan- man- manzan rahama a matsayin ɗaya- ɗaya daga cikin wannan jewa su suna cewa wa'annan addinan sama kuma sukan ce ad- ad- addinan sama ko littattafan sama da wannan mustalahat ne nasu kuma har wala yau su- su- su- wa'annan addinan sun ba ba su sunan naki su akwai- akwai addinin da suke ce mashi a Yahu- yahudanci wanda da da ingi- da- da- da- da suke ce mashi da suke- sun- suka suka jingina shi ya zuwa ga daula Eh, ju- eh, ju- daular eh, eh, juda don sun kafa dauloli is- bani isra'il sun kafa dauloli biyu da da da da daular yazukara yahud ko juda da daular isra'il wace su su- shi yahudin sunan mutum ne daga cikin 'ya'yan yaƙo sai suna kiran addinin nasu eh, yahudanci judaism daga juda suna ne to shi kenan su suka sa suka- suka sa suna a game da juna cewa wai sun ce wa inna hudna ilaika wa daga nan aka sami yahudu san ba haka bane yahudu daga sunan mutum ne, yahuza yahudu da yahuza duk daya daga nan aka sami aka sa- suka sami sunan suka sami sunan su suka sami addinin suna kan haka nan kuma nasara shi ma asalin sunan lokacin da su eh, bani isra'ila bayan bayanan annabi isa sai suna kiransu da wannan sunan a matsayin izgil don nasara sunan gari ne nazareth nasara gari ne a nan ne aka haifi annabi isa to sai su sauran suna izgili sai suna ce masu nazarenians nazarawa to sai ya zama sunansu sai kuma yau da kullum suna cewa nasara ya yi zama dai sunansu to yanzu su- su- akwai wani akwai sau- wani- wani salon suna da suka canza suna ce ma sun- kan suna masihiyawa daga sunan almasih Mas- mas- sai a ce masihi guda ɗaya kenan masihiya kuma jam'i kenan masihiyun da larabci kenan da da- da ingilishi shi nafsul kalma ne masihi yana nufin shafaffe domin domin a wurin su in an zaɓi mutum za a kai shi wani matsayi akan zo da waɗansu tu- tu- tu- turare mai ƙanshi mai mai a shaf- a shaf- a shafe masa ƙafa- ƙafafunsa da shi to sai a ce an yi anointed da shi anointed shine kalman kiristus abinda yake nufi kenan da harshen su anointed zaɓe ma'ana zaɓaɓɓe kamar yadda da hausa mukan ce an naɗa mutum saboda mu akan sami ƙyalle ne akan naɗa akan mutum sai a ce mashi ɗan madadi Mr. Dutton. to ta- ta nan sai- ko da ba ko da minista ne sai a ce an naɗa shi minista ko amma kaga ba ka naɗa masa komi ba Yawa, an an aro ne kalman to shi ma eh, eh, da yake an- a- eh, shafe shafe in an ce ai shi shafaffe ne ma'anan shi zababbe ma'ana lokacin da za- in za a kai mutum a wani mukami akan zo da turare da mai a shafa masa a kafansa tamamu kuna jin ma ko a hausawa a dacen suna wani al'ada ana ana wayansu wurare suna suna tsima ango da lalle kaga shi ma nan aka kama shi sai kawai a shafa mashi lalle a kaba da hannu da ka gan shi da kunshi ka san ango ne wato ainihin an- an bambanta shi kenan to sai suka zaɓi wannan suna ana ce mai- ana cewa ki- ki- ki- eh, kiristanci christianity daga sunan da ingilishi kenan jesus christ sai aka sace christianity to sai suka yi kokari iyayen iyawansu tun da su suke sa ba sunan su sun- sunayen addinan su suka sa ma kansu sai suka yi kokari su sa ma musulmi irin wannan sunan suka daɗe an- suna ce ma musulmi muhammadawa suna ce ma addinin su muhammadanci to musulmi ne suka dage suka kiyarda da wannan sunan in mutum ya ɗauko littattafan da suka tura suka rubuta da aizu sun nace muhammadanism suke ce musulmi suka ce a tafau ba sunansu muhammadawa ba ne to muna da tambaya tunda anna- Allah ta'ala ya aiko annabawa da yawa kuma su sun yadda ya aiko da annabawa da yawa ya aiko annabi nuhu don ka tambaye su nuhu annabi za su muka yi to tambaya ad- wani addini annabi nuhu ya zo da shi in ka tambaye su sunan shi nuhanci tunda yake hukuncin naku addinin sunan shi Kirist- christianity kiristanci to yana nufin shi kuma nuhu ya zo da nuhanism ne aka nuhanci aka yi to na ibrahim fa shi kuma ibrahimanci yayi tambaya ne sauran annabawa kowanne ya irin ya, ya irin na sunansa ne allah yana da yana da addini addinin da ya aiko annabawansa duk gaba ɗaya da shi addini ɗaya ne. to sunan wannan addinin islam islam yanzu sun an an an ce wani ainihin an kira shi ga mutane suna suna an farashe su da zuwa sunan waɗansu al'umma da ake ce musu musulmi koma bayan sauran mutane amma mutum ya duba islam islam alqur'ani ba haka bane zai ga cewa duk annabawan da suka gabata duk musulmi ne duk al'umman su ko musulmi ne in ya ga is- a haka haka yake alqur'ani mutum ya duba da kalmar alqur'ani zai ga cewa du- duk annabawa musulmi ne duk addinin su kuma sunansa islam me ma'anin islam mi kauya ga Allah saranda anan su ke mutanen da suka Allah ya ce musu hands up suka yi sun bi wanda su- suka ce sun ma Allah saranda su ne musulmi kaga a- a- a- wan- wan- wan- addinin da aka yarda cewa babu wani ubangiji sai Allah kuma shi ana bauta masa ta hanyar da ya aiko manzonsa da sako shine islam shine islam kaga ai islahin qur'ani in ka karanta alquran zaka ga cewa ba wani addini in banda islam to haka nan ne wannan gashi ma da aya da tab- tabbatar addini a wajen Allah musulunci da sannu kuma za mu karanta wa man yabtaji ghayra al-islam dina yana nan gaba kada walan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasir kuma addini a wajen Allah mus- islam ne. to tambaya in ka ce mai inu yanzu in mutum ya tsoke ma'anan islam ya faɗe shi kamar ya ya fa- ya fa- ya ce ai addinin mutanen da ake ce ma musulmi yanzu shine islam to sai a tambaye shi to waɗanda suka wuce kafin manzan Allah ya zo fa A za- kafin annabi Muhammad ya zo wanda suka wuce su kuma ya addinin su in ya ce wani addini da sai wuce to shine da islam din islam ɗin ne addini ɗaya ne a wajen Allah shine sunansa kuma islam inna dina inda lahil islam to ya aka yi ne aka sami mutane suke da addinai suka sa mashi sunan naki wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'd ma ja'ahumul ilmu bagayan bainahum wa'anda aka ba littafi ba su saba ba sai bayan da ilimi ya zo musu me yasa suka saba bagayan bainahum shi shigi a tsakaninsu kowa yana so a ce shi ne wani ya fi wani sai ya kirkiro suna ya maka ma kansa ta haka da aka sami mazabobi ma ai bagayu ne sai kenan sai wannan ya kulo ce su ne ahalu kaza wannan ce su ne ahalu kaza wannan kowa ne ko suka yi shi kan cikin addini in ka zo ma shi ma sun yaga shi ne ba hausa nan suka ce ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza to in an je ɗan maji inda ɗan ɗan ɗan zai fishe ka domin addini kwara ɗaya ne sunansa mene islam halas wai kai- kaza ne meye addinin ka kai dan kaza ne sai in ce to ni da islam nake ni kuma shine kuma addini na amma a wurin ka shi wannan islam din shine dan kaza to shine ni ka san yayo islam dina ne ya sa masa suna da ko amma ni me nace masa nake yi yawa illa iyak sunan mu kenan huwa allazi sammakumul muslimin min qabl sunan mu kenan kuma sunan addinin mu islam wa mu itirafi da dan kaza dan kaza dan kaza mutane suka zo suka yayyaga addini bagayen bai nahu wanda aka ba littafi a da sun yayyaga suka ambanci sunan niki sai ta ta haka suka zama yahudu da nasara to waɗanda aka ba su littafi ma yanzu ma suka yi bagayen bai nahu su ma suka zama mazhabobi da ɗan kaza da ɗan kaza da ɗan kaza amma suka fara yanzu da can ba a masallatai yanzu ana yi da can masallaci ba da sayin board yanzu yana da shi akwai sayin board wannan masallacin yan kaza ne in ka je kai masa sallah ba irin wannan ba to yanzu za su ce to lalle ka fita masa masallacin sai ka ce su ake bauta ma za mu zama zo shi masallacin ma ake bauta ma ka ce Allah to ai Allah ke bauta sai to lalle ba ana za ka bauta mishi to ba Allah ke ce ba kawai ya fita kawai ba ba wannan ba je je can je wani masallacin ya saboda to kaga bagai bainahum shine yasa aka gutsutsura addini aka fito da addinai amma in ba haka ba a wajen Allah yana da addinai ne bagayen bainahum bagayu din ya ce yaron ya fassara shi da ɗarabar leku tsamin duniya domin neman tarkacen duniya yawa tsakanin su bagayu din nan suna kamar suna rige-rige ne akan samun abin duniya wannan yana son ana munafasa ne wanda ce yafi wannan sai kullo da nasa addini wannan ma shi ma sai kullo da nasa wannan shi ma sai kaga kenan za mu iya cewa duk in ka ji wa'yansu addinai to masanu'ai ne mutane suka kirkiro addininsu amma shi allah ta'ala yana da addini kwara ɗaya ne addini a wurin allah kwara ɗaya ne shine islam ko mutum yana tsammani allah ta'ala zai aiko annabi da saƙo sai ya aiko wani annabi da wani saƙo sai a kwatanta sai a ga sun yi karo al misali zai yiwu allah ta'ala ya aiko wani annabi da saƙo ya ce kar a bautawa kowa sai shi sai kuma ya aiko wani annabi da sako ce ana iya bauta ma wani banda shi zai yiwu na shari'a tana bambanta saboda shari'a tana la'akari da da muhalli da zamani amma tauhidi bai bambanta shari'a tana iya bambanta ma'ana ana iya halatta mutane wani nau'in abuwa haramta ma wasu daga lokaci zuwa lokaci amma lokacin da duk annabi ya zo ko ya zo da sabon sabo na da ya zamaninsa ya riga wuce ya expire yanzu masu ɗaukan dosu na da suna sha alhali maganin ya expire sai da su ƙara kansu guba wato idan alkawari ya wuce idan aka ce da can abu kaza haramun sai wani annabi ya zo ce yanzu ya halatta yanzu an ɗage haramci ko kuma aka ce da can an umarci mutane da su yi azumi na lokaci kara sai aka dawo daga baya aka ce yanzu ga lokacin da za a yi matsala shari'a in wata ta zo tana kankar wata kamar da ka sani ko mutum yana dokoki ana yayin ai sukan yi mutane kan yi dokoki daga baya su wadansu dokokin su share ba in ka ɗauko yanzu dokan da aka yi ta tun shekara arba'in da suka wuce a ce maka an yi sabuwa an kankara wannan to haka nan dokoki da suka zo ita shari'a na musulunci suna canzawa daga lokaci zuwa lokaci kaga kenan lokacin da wannan manzo na ƙarshe ya zo da shari'a ta ƙarshe yanzu ba ƙarin halas da haram an gama shari'ar ƙarshe to kaga kenan inda ainihin kai inda muƙaddara shi mutum mai bin Allah ne sai Allah ya aiko annabi mai zai zai bi annabi to sai daga baya kuma sai ya aiko da wani annabi domin kuma za a sai a ce ba za a bi wannan ba dole ne a zo a bi wannan lokacin da Allah ta'ala ya aiko Musa lazim ne a bi Musa da aiko Isa dole ne a bi Isa sai su Isra'iliya suka kirin Isa sai suka miƙe akan addinin su sabanin na Isa sai suka yi zai zama addinin suka zama da Allah ta'ala ya aiko wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sai kuma sai yahudu da nasara duk sai suka kirin shi sai kada wanda suka itirafi da littafin an ba su bayanin yana zuwa saboda haka sai aka yi addinan guda uku sai yanzu ana ce masa addinan sama guda uku in an je lahira a sha bayani lahiran ma ba nisa amma dai mutum ba zai so a je in an je lahira a sha bayani bayanin kuma rannan ba za- ba- babu chance na na na- na dawowa a gyara gara mutum ya tantance me yake bi a cikin usulul kafi hadisi shi ma mai tsawo ya ce innal islama qablal iman wa alaihi ya tawarasuna wa ta nakahun wal imanu alaihi yusabu ya ce islam kafin iman akan islam ake gado ake auratayya to ko imani akan shi ake ba mutane lada wannan hadisi mai tsawo daga abi abdullah alaihi salam wato kenan wannan ainihin eh, is- is- islam banda islam akwai iman imani a ammu min al-islam imani ya fi faɗi ya haɗa islam amma ana farawa da islam ana iya islam ba a yi iman idan id- id- id- id- id- idan mutum musulmi ne ba lalai ya zama mumini ma'anar musulmi wanda wanda ya ce ya musulunta halas da zarar mutum ya ce ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan sunansa musulmi amma ya yarda da abin da yake faɗi a zuciyarsa kuma aikinsa ya gazgata abin da ya yarda a zuciyarsa wani abu ne daban saboda haka idan amma da zaran ya ce ya yi imani da fatan baki to ya yi islam amma sai sai zuciyarsa ta gazgata in kun lura da karatunmu na najir balaga wani a kuduban da muka ga makaranta yana cewa shai- shai- shai- shaidan da zuciya ta gazgata fatan baki kamar muka ce to a, akwai shaidan da zuciya ba eh, mu- ba- zuciya ba ta gazgata fatan baki ba ne yi mana in ba kan mai ne ma'anar wannan magana amma idan fatan baki ya yi islam to sunan shi islam na za a yi ma mutum hukuncin shi musulmi ne in ya ce shi musulmi ne eh to amma allah ta'ala yana ai yana aiki da zuciya ne ya san gaskiya ya san hakika ba ɓoye masa ko zahiri mutum musulmi ne amma kuma allah ya san inda ya kwana saboda ka in za a yi in za a yi masa hukunci akan wanne za a yi masa hukunci akan akan hakika wanda allah ya riga ya sani nan shigen irin wannan shi ma dai a cikin kafi din ya ya ce eh, himran bin ayan daga abi ja'far ya ce na ji shi yana cewa al-islamu la yashtarku al-iman imani bai musharaka da al-islam bai musharaka da iman ba to imani bai yana karkashin islam bane wal imanu yashruku al-islam shi imani kuma yana tara ya- yana tara islam kaga shi i- imani a ammu kenan dukkan dukkanin islam yana cikin imani ne amma ba duk imani ke cikin islam domin mutum yana iya zama musulmi ba mumini ba to wahuma fil fil qawli wal fi'li yajtami'ani to su biyun nan da islam da imani suna haɗuwa a wajen aiki da faɗi da aiki kama saratul ka'abu fil mas- ka- ka'abatu fil masjid kamar yadda ka'aba take a masallaci a cikin mas- masjidil haram mutum ya duba zai ga akwai wani aiki karami sunansa ka'aba wanda aka kewaye da bakin kyalle din wanda ake dawafinsa amma kewayensa kuma zai ga akwai bayan an basarari da ake dawafi akwai kuma masallaci shi wannan masallacin duk harafin masallaci ne sunan shi masjidil haram to a cikin masjidil haram akwai ka'aba saboda haka masjidil haram ya haɗe ka'aba ce masjidil haram daga a cikin hukumce hukumce zaka ji an ce bai halatta mutum ya shiga masjidil haram ba bai da alwala ko ya zauna a cikin masjidil haram ba alwala to ana nufin ka'aba ne ana nufin masallacin da ke kewaye da shi shine ba za ka ba ba zai shiga ba hadda matsaf hadda filin da ake dawafin nan duk yana cikin farfajiyar masallacin to eh, kaga kenan ka'aba tana cikin masjidar haram ne wal masjidu laysa bil ka'aba yawa amma shi masallacin bashi a cikin ka'aba wa ke cikin wanne wanne ke cikin wanne ka'aba ke cikin masallaci ko masallaci ke cikin ka'aba yawa ka'aba ke cikin masallaci amma masallaci ba ta cikin ka'aba na masallaci kai bashi cikin ka'aba zama wa kadhalika al iman yashtariku al islam wal islam la islam la yashtariku al iman to haka nan imani yana yana haɗawa da musulunci yana musharaka da musulunci amma musulunci baya musharaka da imani wato ɗaya bai haɗa ɗaya ba kenan ɗaya a ammumin ɗaya ɗaya tsundume yake a cikin ɗaya islam tsundume yake a cikin iman sai ya kawo wa ƙarƙalar lahu azza wa jalla ƙadatul arabu amanna ƙullam tu'minu ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أتكين هجرة yace ainihin larabawan ƙauye suka zo suka ce mun yi imani sai Allah ta'ala ya ce da manzon suka ce masu a'a kun dai musulunta dai domin imani bai riga ya shiga zukatan ku bayan mutum ya musulunta to a hankali hankali kuma yana sai imani ya shige shi har ya zaura to sai suka ce mun yi imani ka ce a tukuna dai kun dai musulunta imanin bai shiga ba tukuna fa qaulul lahi azza wa jalla asdaqul qawli shi kaga zance Allah shine mafi gaskiyan zance hadisi na da tsawo daidai wannan wanda ya shafi wannan babin ne kuma mai marubucin wannan tafsirin nurus taqalain yana cewa ainihin cikakken magana dangane da bayanin wannan abin da ya shafi wannan magana ne mai tsawon gaske a cikin mun zo suratul hujurat a wajen fassarar wannan aya inda yake karatul arabu amanna dinnan to za a ji dogon bayani kuma a cikin usulul kafi an ka an kawo ruwaya daban-daban kaga gan kado kitabul iman yana da tsawon gaske kitabul iman kaga a nan abin da yake cewa shine islam da iman abubuwa ne biyu ɗaya ya shiga ɗaya ta yadda ba lalai ne mutum yi an ce masa musulmi ya zama yana mumini ba amma da musulunci ana gado ana auratayya amma an zo ba da lada akan imani ake ba da lada a gobe kiyama cikin tafsirin ayashi da ruwayansa da isnadinsa ya ce muhammad bin muslim ya ce na tambaye shi yana nufin imam abu abdullah alaihissalam ke na tambaye shi dangane da fadin allah ta'ala inna dina inda lahir islam sai ya ce allazi fihi iman yawwa to kaga islamin din da ya hada da imani islamin da ya hada da imani yake nufi ba mun faɗi cewa ana iya samun islam ba iman ba to islamin da ke da iman yake har wala daga muhammad bin muslim daga abi ja'far alaihi salam ya ce inna dina inda lahir islam ya ani addini fihi iman wanda yake akwai imani a ciki ibn shahar ashub daga imam bakar salam dangane da faɗin allah ta'ala inna dina inda lahib islam ya ce a taslimu li ali ibn abi talibin bil wilaya to kaji a wajen allah addinin da yake karɓa yi wannan ma da sanu za mu zo inda allah ta'ala ke cewa alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina to da menene aka cika wannan addini alyawma akmaltu lakum dinakum alyawma kaga tuntuni ba kammala addinin ba sai ranar da me aka cika shi bil wilaya wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'mata saboda ne muku kuma yanzu na ga muku kuma ga bayan annabi ga wanda za ku wa raditu lakum al-islam dinan na yadda muku da musulunci a matsayin addini wani musulunci musulunci da ke da wilayan wanda annabi ya ce shi za a bi bayansa wa illa in wannan islamin din da babu layan wannan ba shi ne Allah ya yarda ba wani islamin allah ya ce ya rage wanda aka kammala shi da wilaya to wasu sai suka ɗauki sauran suka ce ban da wilaya to kaga ko da aka ce inna dina inda lahil islam aka ce to addinin da ke da imani fa ake nufi islamin da ke da imani kaga islam ɗin da ya hana ya kare jini bai shiga ciki ba domin wasu mutane sun shiga musulunci domin su kare jininansu sun riski muradinsu an kare jinin nasu wasu sun shiga ɗama'a sun sami murada sun zama gwamnoni wasu sun shiga haufan kar su mutu kar a kashe su sun sami murada sun zauna lafiya ba a kashe su to ka gani to amma akwai wanda suka shiga ɗawa'a da zuciyan su sun imani ne suka yadda suka shiga ko su ma suka sami muradinsu kama a cikin du'a abu hamza addu'an imam sajjal yana cewa mutane wasu sun shiga musulunci domin su kare jininansu sun riski muradinsu ya allah muku mun yi imani da kai ne da zukatanmu muna sallama ya zuwa gare ka domin tsira daga azabanka waɗancan sun sami abin da suka yi buri mu ma da suka damu da abin da muke buri to ka gani nan kuma shi kuma wannan ruwayan a tafsirin ummi da da isnadinsa shi ma daga himran bin ayan daga abi ja'far alayhi salam yace inna allaha faddala al-iman ala al-islam bi darajatin kama faddala al-ka'ba ala al-masjid al-haram bi daraja wannan kaga wannan fasara ya dan bambanta da wancan wato Allah ya fifita imani akan islam da da daraja mataki kamar yadda ya fifita masjid al-ka'ba akan masjid al-haram masjid ka'ba na cikin masjid al-haram amma ya fi fifiko wannan shi kuma a cikin harwa a cikin tafsirin kummi daga muhammad bin haya al-baghdadi ya ɗaukaka hadisin har ya zo amirul mu'minin salam ya ce amirul mu'minin salam ya ce la'ansibanna islama nisbatan lan yasdam yansibha ahadun qabli wala yansibha ahadun ba'di zan nasabta kun san abin da muke cewa nasaba don amir min anan ya ya faɗi ya amfani da nasaba ma'anar nasaba shine a ce wani dan wani dan wani dan wani dan wani nasaba ke ce nasibu nasaba mana shi sai a ce dan wani dan wani dan wani dan wani har a kai shi ga wani mutum fitacce misali aka nasabta mutum aka kai shi har ya zuwa ga wani fitaccen mutum wanda aka san shi wannan kuma dan waye kan misali idan mutum ba alawaye ne to amma aka ce ba alawaye ne aka ce dan wane sai aka ce dan wani dan wani har ya zuwa wani fitaccen ba alawaye a zance ya kare sai a ce a'a yau ba alawaye ko ba ba aka ce ba hasani ne ba hasani dan wani dan wani zuwa wani wannan kuma an san shi ma'arufi ne tiriyan tiriyan to nasaba kenan to amma anan amma anan sai amirul mu'minin a cikin hikimansa sai ya ce zan nasabta musu islam nasaban da wani bai yi ba kafi na wani kuma ba zai bi bayana to ta yi mutum ya ce to zai ce musulunci dan wani dan wani dan wani kenan tun da nasa ya amfani da kalmar nasaba to ga abin da ya ce al-islamu huwa at-taslimu wa at-taslimu huwa al-yaqinu واليقين هو التصديق والتصديق هو الإقرار والإقرار هو الأداء والأداء هو العمل أك والمؤمن من أخذ دينه عن ربه والمؤمن من أخذ رب دينه عن ربه وإن المؤمن يعرف إيمانه في عمله وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره يا أيها الناس دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة في, في غيره لا تقبل wannan na- nasban da Ami- amirul mu'minin a cikin ma- ya- ya kawo wannan inda ya jera nasaban islam ya ce kafin shi wani bai wannan nasabta mus- islam ɗinan ba wani bayan wani kuma bayan shi ba zai iya ba to da yake wannan gaske magana wannan in in wannan da irin yadda muke karatu na rijal balaga mu dan dade mana dan shiri da za mu dauki wannan wannan maganan ta amirul mu'minin sai mu kwanaki muna ta sharhi amma dai a gurguje kawai tunda ba muhallin shi bane yace musulunci shine mi kauya al-islam huwa taslim sallamawa muna cewa da Hausa ya sallama ba jake to wa taslimu huwa al-yaqin to abin da ake ce musallama kuma shine yaqini sakankancewa wal yaqinu huwa at-tasdiq Ista- yaqini kuma shine gazgatawa wa tasdiq huwa al-iqrar tasdiqi kuma shine fur eh, tabbatarwa wal iqrar huwa al-ada'u Eh, eh, tabbatarwa kuma shine bayarwa wato bada haƙƙi kenan miƙawa yi yi ma'ana aikatawa wal iqrar wal ada'u huwa al-amal yawa wal ada'u bayar wannan ko in mace ada'i ada'in abu shine da muna cewa akwai ada'i da qada'i in aka yi sallah a lokacin ta ta zama ada'i in an yi ba lokacin ta ba ta zama qada'i to ya ce ainihin iqraru inna huwa al ada'u ada'u kuma huwa al amal to ka gani kaga wannan ya nuna in in mu ce maka to muna iya ce maka akwai islam bidunil amal babu saboda matakai ne matakai ne wannan ke kai ga wannan wanda ke ga wannan ga- to ƙarshe bayan ya tab- ya- ya an furta da baki ainihin ya shiga zuciya gaba ta bi ya ya ya tabbata daram ga- gabuwa sai sai ai- aikata to ya tabbata aiki musulunci ke to wal- sai kuma ya ce wal mu'minu man ahadha dinahu an rabbi mu'mini shine wanda ya ya karɓi addininsa ya dau- ya ɗauki addininsa daga wajen ubangijinsa domin mutane suna cewa suna ikirarin bautan Allah amma tambaya shine shi Allah ta'ala ana bauta masa yadda aka ga dama ne wasu wasu mutane sukan ce wai in suna muna maganin wai wai addinai wai wai wai duk Allah ɗaya muke bauta mu ce a a mu dai mun san muna bautan Allah amma ba za ka ce duk addinan nan duk muna bauta Allah ɗaya ba mu dai mun san muna bautawa Allah ne to ta ina ake samun bautan ya ya gane bautan Allah addini da ya zo daga wajen Allah domin da yawan mutane suna rai dayan suna bautan Allah ma za ka ga wasu abuwa suke yi. in ka tambaye su na kuka samu wannan wajen kakanninsu ko kuma tuntun haka dama ake a garinsu ina ya ya ce to- to- da ya ce kakannin sun ce daga wajen Allah ne to ka bincika ka tabbatar ko daga wajen Allah ne domin har masu bautan gumaka kafin bayyana annabi sun ce annabi eh, eh, sun ce ma gumakan nan Ibrahim ya sassa su lokacin da manzon ne ya zo da addini sun ce yayi ridda yayi ridda daga addinin annabi Ibrahim haka suka ce annabi yayi ridda daga addinin Ibrahim. su suna bin addinin annabi Ibrahim ne tsintsan to kaga ashe addini ba da'awa ba ne ko da'awa ne kawai murjarin da'awa sai ya tabbata haka din ne Ad- da- addini da gaske ne daga wajen allah aka ɗauko na lura wasu mutane ba su son a yi musu wannan magana da zaran an zo ana neman a tantance addinin da ya daɗe yana yi ina a- ina asalin inda aka ɗauko an yi sai an ɗauko shi daga sahihin ruwaya ne ya yi sahihi ne to wajen kawo ruwaya nan kaga an ce kaza nan kuma kaga an ce kaza ya aka yi zama ya ce wallahi kana son ka batar da ni ne baya son a raba shi da abin da ya daɗe yana yi na'am akwai abin da aka rubuta a littafi amma ba duk abin da aka rubuta a littafi ne daidai ba bincika ka gani da da hankali da ruwaya ana iya gano ana iya gano sahihin wanda ya zo daga wajen Allah ne. amma da yawan mutane ba su son haka sun sun a kyale su sai abin da suka gada kawai a kyale su da abin da ran suke so shi kenan kawai kar a ja musu rigima a kyale su kawai to kuma ka sani fa gobe kiyama fa Allah fa ba zai baka lada ba sai abin da shi ya ce ai idan mutane suka yi addini suka ce na Allah ne alhali ba daga wajen Allah ya gargaro ba ya gangaro ba mutane ne suka yi Allah ko sarki musulmi ne ya kirkiro tunda akwai addinin akwai addini da yawa da sarki musulmi suka kirkiro akwai kiran sallan sarki musulmi akwai kunutun sarki musulmi akwai tahiyan sarki musulmi akwai duk gasu nan don na sarkin musulmi ana ta faman yi to don allah sarkin musulmi zai baka lada gobe kiyama da alwallan sarkin musulmi to in kai wankan sarkin musulmi kai alwallan sarkin musulmi kai kiran sallan sarkin musulmi kai ikaman sarkin musulmi kai kira'an sarkin musulmi kai tsayewan sarkin musulmi eh mana akwai tsayewan sarkin musulmi ya danganta da inda sarkin musulmi ce ka aji hannunka ne to haka nan irin wannan da kuma yadda za ka sarkin musulmi ce to duk akwai na sarkin musulmi kai ta yin sarkin musulmi ka gama to in aka duba na wani yake cin wai wani ana ba labarin wani a makka ne wani mutumin jordan ne ya rubuta wani muhammad bin yaqub ya rubuta wani littafi haka istifsari ne sai sai yana cikin manya-manyan malaman jordan suka tafi haji tare da tawagan kama hajjatan jordan urdu to shine sai ga babban alƙalin alƙalai yana alwala sai ce ya sayadatar ƙali tun da ina ganin karanta alwala amma na ka alwalan sarki musulmi kake ba za ka yi tsaye kai alwalan annabi ma ya ce ya baya haya ai wannan alwalan nake haka aka rubuta a littattafai ce eh amma ni na bincike yau shekara na sai da ni shekara 20 cur ina bincike ba kakauta na gano sayayyin addini yana wurin ahalbe wannan alwalan na sarkin musulmi to idan mutum ya yi alwalan sarkin musulmi ya sallar sarki musulmi ya sauran su don na sarki musulmi to in ya je sai a bashi lada kaga ya kamata ya bashi lada sarkin musulmi tun da shi ba dole addini in allah ne ba da lada sai yadda shi ya ce ya aiko annabinsa da shi sai ya tabbata sosai ba karka bi ra'ayi da son rai ka tsaya tsayin da ka cewa tun da haka ake makwacin banza za ka bulo mana da wani abin da ba sani tun da haka muke to shi kenan amma dai a bincika dai a san sahihi daga wajen wani ina fasa muku inda amirun yake cewa al-mu'minu man ahadha dinahu ar-rabbi wa innal mu'mina yu'rafu imanuhu fi amali to mu'mini kuma ana sanin imaninsa ne a cikin aikinsa wa innal kafira yu'rafu kubruhu bi inkari shi ko kafiri ana samun ana sanin kafirci sanar da inkarinsa saboda shi wani lokaci yakan bayyana yana musantawa ce ba haka bane masar to sai amir mai ce ya ayyuhan nas dinukum dinukum ku fa addinin ku addinin ku san fa mai wani irin addini kuke ma dinukum dinukum فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره yace mummuna a cikinsa ya fi kyakkyawa ba a cikinsa inna sai a tafi ta guba mummuna a cikin addini ana gafarta abinda ya mai yake cewa sai a cikin addini ta fi hasana a wajen addini domin sai a cikin addini ana gafarta wa innal hasanat fi ghairihi la tuqba hasana ko in a wajen addini ne ba aka kaga in haka ne to kaga din din din lura wani addini kake ina ka dauko addinin ka da wani ibari kalkulo da wani da wata hanya kalkulo da ina kake daukan ilimi akan kamar da amirul yake cewa wannan ilimin fa shine fa addinin ku addini ilimi fa addini ne ka lura wajen wa kake daukan addinin ka wal ma'ana ina kake daukan ilimin ka ce ajaban kuma dangane da mutanen da suke nazarin abin da suke kaiwa ga bakunan su amma ba su nazarin abin da suke kai ma kwakwalan su azan idan mutum zai ɗebo abinci ya kai baki sai ya duba sai ya duba ya tantance ba da kana kwaso loma baka damu da ko da kyanke sai a ciki kana kaiwa ba ruwan sai ka duba in ka ga loma akwai kinki so ka ga yadda za ka to yanzu haka to in suka shiga kwaso abuwa suna watsa ma kwakwalwa suna damɓara ma kwakwalansu da zukatansu ba su damuwa ko ina sai su kwaso su damba to wallahi gara mutum ya ci abinci bai lura ba ila ya kai ciwo kila ma ya mutu kuma wallahi gara mutum mutum ya je wajen malamin da bai san addini ba gara ya je wajen likita da bai iya fiɗa ba ma ya masa gara ma wuce maka fiɗa in mahauci maka operation ya yi washar-washar da rukansa ilaka da ka mutu kawai amma in malam ya kawo maka hadishi wallahi wuta za ka shiga shi ko wanda bai iya operation ba illa ya kaka mutu amma wannan malam ko in ya in ya batar da kai wuta za ka saboda ka lura a wajen wa kake daukan addini malam a ina aka samo addinin وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهر Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirya da mu da shiryen da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين